a aya saba'in da takwas da bakwai zama tashi anan da bakwai saba'in da bakwai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 30 ga watan jama'ar akhira ko mu ce ɗaya ga watan rajab hijira shekara 442 wanda ya dace da sha biyu ga watan biyu shekara 2021 yan uwa kamar da yadda cewa muka saba don gabatar da bayanai yau za mu gabatar da bayani kan wannan sabon zindiki na kano don sun yi magana sun ce shuru suke ji daga nan ba bayanin komi sun yi kiraye ni sun yi bayani shuru ake ji daga nan nijar yan uwa ba wani ba dogon bayani ba ne zami me dalilin shurukin ma'ana yan uwa duwanda ya san najeriya khasatan kano a ce wani zindiki ya huto da hausa yake magana to gaskiya ina ga bai bisa bukatar agaji daga nan illa dai a ce ma dai mun ka gudun wakurin yan wa a kano wannan gwarazan malaman na kano ga imam ahalus suna da jama'a irin su umar sari umar rijiyar lemu irin su dr bashir ga yaran su kannunsu dr rabi'u su malam kabiru su malam mayakacin malam kasim duk gasu na wannan su wannan abu da gadon kaya su bin usman duk wannan in dai ba haushe zai magana da hausa dan uwa in dai wani zindiki zai magana da hausa ina ga wannan sai dai su yi wanki da ruwa da sabili mun kun mu shanya kurin kurin mu ya shanya ne dai mu shanya gaskiya wannan bisu bukatar wani in dai zindik zai magana da Hausa da Hausa zai magana insha Allah wannan yan uwa sun biya mana bukata bi iznillah yan uwa ana cewa a kalmar Hausa mugu danko ne mugu danko ne me yake ni danko ne diye ne wanda a kasa ya dauko na buko in ba dan shi ba wannan bawan Allah bai bukata duk wannan raddin yan uwa da horko mutum ko ba karatu ba dan abu ne ba bai bukata karatu abu a ko mutum ba karatu bai yan uwa ka ajiye hankalinka matsayinka na musulmi mai hankali basira kyakkyawa a ce mutum wo musulmi ne amma bai da wani aiki illa zaki da wulakantar da sahabbai da aibanta manzan da Allah ku gaba ɗaya ta wannan hanya ƙarƙashin hanyar sahabban iya kai ga illa ga zagin annabi kai sallallahu alaihi wasallam to a ce ba wani musulmi ne wai iya magana wa kare kare manzon Allah ka ga akwai da ma sa kariya ma ko makareci ne sun dinki ne gurin kariya ce tabbas kariya ce dan wannan kadai idan mutun ya diba mai hankali ya san ba wani maganar shurare ko hujja akan wannan mai da'awar musulunci wai haka da manzon Allah illa zindiki ne a cikin musulunci iya yaudar musulmi kurum yan uwa magana ta biyu cewa ka dibi tsawon tarihin musulunci gaba daya inda yana maganar islam bayan su sahabban bayan su sahabban su waye suka kare mutuncin manzon Allah su wa suka kare shi da wasu da aka yi jihadin da ina ka so da suka da addinin ka dauko malaman da ke wulakanta su Imam Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi duk wannan malaman gaba daya su waye suka kare sunna ta manzon Allah wa amma a yau wai duk abin da yake kai da kawwa waya za a yi wulakantar da Bukhari Muslim don malaman wai ba su iya ba wasu sun aibanta manzan Allah haka ke so kwanta mutane wa in wa idan aka ce an bata wannan malaman to yana dini ki domin har qur'anin he ka kai gare shi da haka dan uwa wannan kada ya isa mai hankali sanin mutumin mutum ne kurin cewa zindiki ne kurin kuma wallahi ba magana ilimi a kanta in wa abu na uku da mutum zai gano wannan zindikin kurin batacce ne kurin cewa a gaya wa wanda ya san Najeriya ya san kano da malaman kano a ce a meye aka taba haduwa irin wannan da ahalin sunna da yan ɗarika dukkan ɗariku gaba ɗayawa har da wani shi khalifa baban shi an yi ittifaki kan wannan zindiki ne kanwa kai daga nan ka shirwaruwa ka shirwari mi da Allah danwa wannan bai bukata wani ilimi ba wani ilimi kurin zindiki ne shuraren shi ma ɗan uwa Allah matsalaci mutum in ba gaskiya an ce danko an ce mugu danko ne kurin in wa abu na ƙarshe cewa wannan bawan Allah da yake da'awar kare wai mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda nake son wasu gano cewa me ake cewa waɗannan malaman gaba ɗaya da suka haɗu ai an yi maganar za a yi muƙabala ko ƴan uwa da yawa suna jira su ji wannan muƙabala ƴan uwa ku sani wanda bai sani bai sani wallahi wannan muƙabala ba za a yi muƙabala ba ne ba da wannan malaman da wannan zindiki wai don wani aba da wani ilimi ko su gano wani abu a wurin shi ba a'a ba muƙabala ba ce ba ta wai a wai a neman hujja da zai iya badawa kurin fitina ce ga al'umma an samu wasu masu ƙaramin hankali jahilai sun shoraye shi ya sa musu shubaha ka aje a ce da ƙari aka hana shi gaban da yake wani da yan bbc sun mai talla ta cewa an zalimce shi ne ya nemi mukabala an iya iya da hujjoji wannan ya sa kenan wasu masu raunin hankali masu karamin hankali jahilai sun tsammanin wani mutumin gaskiya gare shi to wani shine sababin a yi mukabala duk mai jin shi ya san makaryaci ne ba shi da hujja ko ɗaya Ke- kenan muƙabala ce ta a- a- a kare imanin mabiya waɗanda suke mishi akan jahilci amma ba muƙabala ba ce ta neman wani hujja ta zai bada babu wata hujja ko gunduwa a sha'anta zai bada da kama kama ku yi jiran wani abu daban a kurin zindiki ne masu shuraren shi ba sa karanta wasu gane komi kurin suke shuraren banza iya wasa da hankalin mutane kuma zamani yanzu ya kawo ana yada abun a duniya ko ina kenan masu shuraren wani bisa mai addinin shine kurin illar abin yake buƙatar a zamna da shi a tabbatar da ƙarye shi dindiki ne don kowa gani wannan Allah taimake mu muna jira abin da zai wakana kuma muna fata yan wani addu'a mu anan wannan bawan Allah idan mai shiriwa ne wannan muƙabala da za a yi Allah sa a gaban jama'a ya ce wallahi ƙarya nake ni dindiki na tuba eh idan kuma ba mai tuba bane ba muna fatan Allah kawai maganin shi shine kullum kalma kawai bawan Allah kullum Allah ya taimake mu amin ɗan uwa magana ta biyu muna magana musulunci ɗan uwa wajibi ne ɗan uwa wannan bawan Allah Allah mala jama'a aya guda ƙarshen suratul fatih kullum Muhammadu Rasulullah
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
‘yan uwa wannan wanda yahudawa ma sun san matsayin sahabbai kirista ma sun san matsayinsu a attaura da inji wanda ma ba musulmin ba ne ba allah ya ya jinjina ma wa'innan sahabbai amma wani wame da a musulunci wai rika aibanta su ka san fata a hili yake kun allah shirya da mukura ‘yan uwa magana ta ta biyu zan yi muna magana matsayinmu na musulmi kadda mu zama kurin musulmi kurin masu sallah ne kurin yawa musulunci bai tsaya ga sallah ba ya kamata mu ba duniya misali yanwa balle mai da'awar sunna yanwa irin wannan abin da muke gani a yau ya kamata mu ba da darasi ga duniya cewa musulmi muke wannan kima da manzon da Allah ya aiko ya ce lutimin makarmin halak an aiko ni don in cika kara manya-manyan halaye na kwarai ya kamata yan wa duk wata iska wata guguwa ta turawa ya kamata ka ta shigo cikinmu yan wa muna magana kan menene mu ba duniya misali duk wani yan wa hayaniya da muke ji a yau ta yan siyasa bai kamata a same ta a cikinmu ba ya kamata wannan addini da muke tuta da shi da wannan ƙur'ani da wannan annabin ya kamata su zama tomin da gaske muke kan mu yarda wani abu ya shigo daban na duniya ya gurɓata zamantakewanmu ta ɗan uwantakanmu ta addininmu game da wa'an nan kuna cikin ɗakin Allah duk wani kuletin siyasa a da akwai ana duk wani nau'i akwai ko duk wata ƙabila a nan akwai bizinillah in wa mu gwada ma duniya mu musulmi muke duk a wannan siyasa kasuwa ce ta ci ta watse yadda kowa zai fi bizitan kasuwar shi wani ya ci nasara wani ya taɓe ya haɗi ita ma wannan siyasa haka take wani zai ci wani zai taɓe kenan bai kamata ba ta zo ta shigo ta gurɓata mata ke mu wajibi mai hattara mu zamanto ɗan uwan juna da abin zai zo kawo muna nan yan uwan juna muke muna son juna mu kare mutuncin juna abinda manzan Allah barin duniyar shi hajji ta karshe da ke kira ya yi kira ya kira ya gaya mana inna ma amwalakum wa aradakum alaikum haram dukiyoyinku da mutuncinku haramu ne tsakanin musulmi mu kiyaye mutuncin junanmu yawan za ka zama gwada ma turawa da wani wani lalace ga a musulmi ba haka bane wannan shirmin iska ce guguwa ce inuwa ce da wata hujja ta siyasa kada shigo ta kawo da matsala ko kaɗan mu zama tuɗin wani juna allah taimake mu da zama san juna na musulunci wannan shine kurin allah taimake mu kan haka yan uwa muna cikin karatunmu na yan uwa masu tambayoyi tambayoyin gaskiya lokacin mun ci lokaci da yawa gaskiya ai haƙuri mai san tambaya kira ni ba mun kare ko daga baya an karanta wanda ke gaugawa mun kare ya zo sai in ba shi amsa insha Allah muna tafsirin suratul taha mun zo mun tsaya aya ta 76 ina insha Allah yau zamu tashi aya ta 77 bi iznillah cikin suratul taha bismillah ar-rahman
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درة ولا تخشى
نعم منذ دي منا بياني أكن musa alaihissalam bayan an yi mukabala da fir'auna da matsawa kuma matsawa sun tabbatar da imaninsu bayan ganin hujja kuma bayan imani bisi wata-wata ba suka gaggauta imaninsu kuma fir'aun ya musu barazana ta kisa ta cire hannun dama da kawal hagun saɓanin juna kuma ya kashe su duk da wannan barazana sun tabbatar da imaninsu cewa faƙaɗi ma'an taƙaɗi ka yi abin da za ka yi ina ma taƙaɗi hajjil hayatar duniya bakinka rayuwar duniya ne mu ne murga mun tahimin imani ɗan uwa waɗannan bayan allah kenan sun yi dai shahada ƙarshe shi malamai ke cewa sun waye gari suna mushrikai sun mareta suna shahidai haka suka kana sun waye gari mushrikai sun wuni karshe sun goma ga Allah suna shahidai Allah za mu shahada ɗan uwa wannan shine yanzu za mu tashi an takaita mana kissar ta tsakanin fir'auna da musa cewa walƙal auhaina ila Musa an asra bi ibadi fadarib lahum tariqan fil bahr ya basa yanzu nan Allah wanda labari yayi wahayi ga Musa alayhi salam na amme wahayi bayan gogurmayya duk abin da aka yi yanzu nan an kawo mana kissar Musa alayhi salam zai bar Masar aikin damin da ya zo da shi ya sadda sako zuwa ga Fir'auna kuma ya ɗauko banu isra'il ya maida su ƙasar falastin inda suka hutu to yanzu allah yawa musa alisalam lokacin barin masar ya yi ɗace mun yi wahayi zuwa ga musa an asar bi ibadi ka yi gabi dare da bayina gabi dare da bayina kuma wannan idan ka je fadar bilahun filbahar ya baka ka buga ma'ana ka buga teku teku kana buga ta za ta bushe a sami hanyar hucewa kuma la ta hafa darakan wala ta hafa kakka ji tsoron wani zai iske ku kuma kakka ji tsoron hallaka in wa wannan tahiya da musa alaihissalam ya yi ruwa ta inganta a nan sallallahu alaihi ya bada labarin ce lokacin da musa alaihissalam ya so barin masar sun buga sun buga su huto hanya ta ɓace musu cikin dare sai annan musa alaihissalam tambaya ƙarshe aka tuno a annabi yusuf alaihissalam ashe ka hanya mutu ya yi wasiya gabanin isra'il cewa duk lokacin da za su bar masar kasa bar shi kun san kuwa ita gawar annabawa ƙasa ba ta cinta ta mu ce wani tsaci wanda bari ana samu wani amma ta annabawa nan katin ne ko kalhiyar ne ƙasa ba ta cin jikin annabawa in shekara nawa aka za a samu gangan za a samu jiki shi yanda yake inda annabin Allah ne to yanzu eh kenan aka gano Allah ya bada hanya dalilin rashin samun rashin doko gawar annabi zuwa da sana yanzu matsala a ina gawa take aka rasa take wata inda take aka rasa wanda take abin ya jima ana ko ta tsohuwa mai wayo mai dabara sai wannan tsohuwa ta ce ni na san take amma sharadi ni ba zan gaya maka Musa ba ba zan gaya maka inda take ba sai ka min sharadi shi sharadin mi tace zama da kai a gidan aljanna yace ka wani abin ya kare na wannan babu sai Allah ya Musa san wahayi Allah ya Musa wahayi alayhi salam ruwa ta inganta ka ta sun silasiya sai nan albani ya tabbatar da wahayi sai Allah ya Musa alayhi salam wahayi cewa ka ba ta abin da ta roƙa ta gwada mu shikenan Musa kira ta Allah ya ce an baki to mu je ta kai su wurin bakin ruwa aka tona aka ɗauko gawa yadda take sai suna ɗaukowa kun Allah sai buɗe musu hanya shi ne aka kamo hanya zuwa ina zuwa falastin to zuwa nan barin da aka yi can cikin shu'ara Allah ban labarin an gaya musa innakum muttaba'un wa hana ila musa an sabi badi ليلى انكم متبعون نعم إيه. واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي ليلا آه. انكم متبعون
اسر فرعون فيلم ده انها 20
فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لواعظون
na yan uwa muna magana ne lokacin da Musa zai hoto iya da masaniya an bashi labarin cewa za a buwan wa wahaina ila Musa an asra bi ibadi innakum muttaba'un mun wahayi ga Musa cewa ku bi dare kai da bayina amma innakum muttaba'un za a bayan kuwa kenan fir'aun zai bayan su ba bar su zai ba Allah ta fa'ata fir'aun fil madan hashirin suna hutar kuwa fir'aun naji labari ya aika cikin garuruwa hashirin mana a tattaro mai mutane wannan jama'a wannan bayin namu mana sun tsere kansu sha yayi shela yayi sanarwa in haula da shi mutum qalilun wa'annan yan jama'a yan kadan wannan yan kan iya aibanta iya ganin bani isra'il yan jama'a ne yan jama'a ne yan kadan ba kowa bane ba wa innahum lana laghaizun kuma sun bata mana rai eh sun sun bata mana rai kenan ya so wa inna la jami'un hadirun kuma cewa mu duka kenan ibdawa muna mutane masu taka tsantsan kenan ba yaudaran mu na menene kenan ya ja hankalin ibdawa da maza maza a huto a gamu abu waɗannan jama'a ta bani isra'il kan su sha wannan hikimar Allah ce a tafi aka janahun min jannatin uyun فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها قوما آخرين كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين na'am Allah ya ce nan wai da musu hikimar Allah yanzu Allah lokacin halakar fir'auna yayi amma ba shi kaɗai ba za a halaka Allah ya so ya tumbake daular gaba ɗaya da duk wani wanda yake tare da fir'auna Allah ya tattara su gaba ɗaya fir'auna ya kira ya shaida kowa ya zo mu gamu wani ƴan jama'a yan kaɗan mu je mu gama da su Allah ya ce fa akhrajnahum min jannatin uyun mun hudo ba ibdawa fir'auna jama'a shi daga abin suka mallaka na garake da idanun ruwa wanda ake noma cikin tubus wa kunuzin wa maqamin karim mun hudo su da taska suka mallaka ta arziki taskar arziki da duk wani matsayi mai girma suka samu Allah ta ashe mun hudu su ne a ce kazalik wa auratana bani isra'il duk abin da suka mallaka na daula na kuɗi komi Allah ya ce he muka gadawa bani isra'il dama Allah ce dama yayi shiri ne wa bani isra'il ya musu wata baiwa ne a boye suka samu jarrabawa tsawon lokaci washe mun shiga kullum cewa Allah subhanahu wataala na jarraba bawa ko da imani ko mai imani ne kan wata baiwa da zai bishi ko kai mai imani ka wani laihi zama tuma kafara sai a maka jarrabawa yan wa a wancan zamanin bani isra'il su ne jama'ar waɗanda suke bautar Allah suke tare da annabawan Allah amma Allah musu wannan jarba da fir'auna ya ta gallaza musu iyakar shekaru tun musa na kai a yi musa aka a yi musa tsawon zamani duk wannan allah ya jarrabawa take musu allah ce ya musu shirin wata baiwa a gaba tsawon wani shekarun he yanzu lokaci tun kayi aihon musa ake yanka irinsu a azabtar da su amma allah kyale duk da imaninsu wani darasi ne wa kaka ce wajen a yanzu ana kaza kaza ana musulmi gani da iri iri a duniya kana kanta abin shiru yare Allah su abin da Allah ke nufi amma kan suna cewa ana ta'adda a harami an tabar hanzu shiru hanzu amurka shiru kasa abin da Allah ke shiri wani tsawon Allah ne bai bari mutum banza haka wallahi eh kamar mu Allah abin shukura ka gona tsawon shekaru fir'auna ya abin da ya ga dama kuma yanzu Allah lokacin halakar da shi yayi sai da tattaro su gaba daya duk wani mai wani aji da abin sun tara duke komai sun tara sun mallaka kuma Allah sai hudu su ya tattaro su gaba daya sai da abin suka mallaka na gara ke da idanun ruwa da dukkan taskar arziki sun hutu sai muka gadawa bani Isra'il masu rauni a cikin kasa da Allah ce fa atabu mushriki Allah ga man sun biyo su na an ce daidai hudawar rana fir'auna da jama'a da shi an biyo a cikin hushi an biyo banu isra'ila da a gama da su suna bi suna bi garin allah na wayewa rana bullawa sai ga musa da jama'a shi a bakin ruwa musa ya zo bakin ruwa iya jiran wahayi iya jiran umarnin allah can kudin hega sa'an ya danno an sa kuma yahudawa da tsoro matsorata ne ko tsoro ta da su shi Allah ta falamma tara ajra ma'an falamma tara al-jam'an qala ashabu musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin
Allah ce falamma tara al-jam'an lokacin da jama'ar biyu kowa ya hangi juna musa jama'ar sun hango fir'auna ya danno fir'auna ya hango musa da banu isra'ila abinda yake nema ya samu kowa ya ga kowa qala ashabu musa inna lamudraku sai mabiyan musa jama'ar musa banu isra'ila he ko suka ce inna lamudraku wayo an gama da mu an yi nasu ko ba an kare don babu imanin da kyau akwai rauni su ji shekaru shi musa ya tamfasa ne kenan domin an ce bakin ruwa ne nan ruwa ne gaba babu kwale-kwale babu jirgin ruwa shi ne gaba kura baya sayaki nan ruwa babu abin hawaii da a faɗa jirmiya nan kuma ba fir'auna ne ba sa iya gaba-gaba da shi bisa iya gaba-gaba da shi dama ba magana a fara bugawa ba magana a buga da fir'auna ba magana a buga kenan kurin mutuwa ce sai ce inna la mudrakun shikenan an isko mu an kare jin haka Musa alayhi salam iya mai imani da alƙawarin Allah Allah Allah bai tonfa Allah bai halaka su ce kalla kalla mana wannan magana ku barka kalla masu magana inna la mudrakun kalla yace inna ma'i rabbi kuma sai hadisi ina tare da ubangiji na ubangiji zai ba mu huta Musa ya rasu aka mai wahayi فأوحينا إلى موسى أن تلقي أبياتك الحجر بارك وأوحى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق.
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب bi asakal bahr kai yanzu kai tsaye Musa aka mai wahayi Musa da jin wannan ya san dai Allah bai tarsa da su amma kafir ana kan ita amma kalla bai wa iskom to aka ma Musa wahayi cewa ka bige teku ka bige ta kurin iya bugu fanfala kurin ta kece ita bude ta dare fakar kullum firkin ka tsautar azim kowane bangare ta gida gida an ce gida goma sha biyu yawan kabilunsu kowane bangaren kamar dutse daman dutsen ya ji ma'aurin ya bushe Allah ya ba teku ta bushe kamar ta bushe ƙasar ta bushe kamar daman dutse na aurin lokaci guda kullum daga hanya kurin an tsaya sai aka ba hanya amma Allah ce wa azalafa na samal akhirin وأزلفنا ثم الآخرين آه، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين
to yanzu kenan Musa alayhi salam ya buga sanda teku ta yi hanyoyi ta- ta hanya ta bushe ya shiga to amma akwai yan baya fir'auna na baya na zawwa Allah ce wa asala farasamin akharin sai muka motso da wa'incan suwaye fir'auna da jama'a shi wa anjayna Musa wa ma'ahu ajma'in muka tsiratar da Musa da sauran jama'a suke tare da shi ita sun mu a ƙarƙarin aka yi maka dirmiyar da sauran nan Allah ya nuna alamun labari da Musa islam da ya tsira ya fita daga teku maka kuma ce fir'aun ya baya shi ma biyu hanya wai biyu su yayi da- da wauta ta mulki wai isko su wa dole abin da ya bibin su biyu su yi iya biyo su Musa ya fita iya nema ya bigi teku ta game Allah mai wahayi wata rukul bahara rahwan innahum junnu mughraqun aka yi mawayi ka bar teku yanzu ba ruwanka shi musa tun da ya tsira ya wuce gaba sai su ya buga teku ya buga sanda ruwa ya game shi kuma akwai saura a baya Allah bai so a bar kowa sai kowa ya shigo aka mai wahayi aka ce wata rukul bahar awan ka bar teku yadda take a nutse ba ruwanka sai da kowa ya shigo kuma Allah bai sai jirgin su gaba daya wannan shine yawa kana tsakanin Musa da Fir'auna shi ne Allah ya ce la ta khafa darakan wala ta kasha kakka ji tsoron a isko ku na makoma tsaka kenan La ta Kuma- la ta khafa darakan wala ta kasha kakka ji tsoron a isko ku kuma kakka ji tsoron dirmi a cikin ruwa fa atba'ahum fir'aun bi junudi Allah ce fir'aun فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى
فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من- من اليم ما غشيهم فرعون ya biyo bayan Musa da shi da rundunar shi abin da yake lullube wani ta ku lullube fir'auna da shi da rundunar gaba daya to wa adalla fir'auna qaumahu wa ma hada hayar fir'auna matsayin shi na shugaba na al'umma ya batar da al'ummar shi bai shiryar da su ba dan ya kai su ya baro su me Allah ya ce gaba
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى dan haka kulu كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى
na'am yan wanzu nan za mu ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke imtinan ke gaya wa Isra'il kashe mun ji labarinsu irin wuya da suka sha hannun fir'auna da yadda Allah ya tsiratar da su daga hannun fir'aun ta ta hannun annabi musa alaihi salam allah ya gama da shi ya jirmiyar da shi shalaka tuna musu abin da ya wakana na wannan muke nasu ya bani isra'il kad anjaynakum min aduwikum ya bani isra'il ɗaya ma ɗaya yaƙo ku tuna mun tsiratar da ku daga maƙiyinku shar'awun wa wa'adnakum janibat turul ayman kuma mun muku alƙawali na Musa alayhi salam za shi munajati a turu sina bangaren a wannan kwarin bangaren dama na wannan kwari da turu na mewa menene cewa bin isra'il duk abin da aka yi ta yi tsakanin musa da fir'auna musa babu littahi tare da shi babu a taura nan saban wata kissa a da ka hawa da wa'azi ana wa'azin turmi a ce ai fir'auna dan malami ne ya kiyaye a taura jaki 80 ko alfadari 80 ya kiyaye 40 shi ma sarban a taura wai wai fir'auna shi ma sarban a taura to wannan kaga me ya kada shirman fir'auna bai ga a taura ba sam bayan an halaka da shi ne gaba daya sun tsallaka teku sun tsallaka mace yankin palestine bayan sun bar fir'auna ne allah masa alƙawalin ba su littahi ba su dokoki yan wa'anan darsin za mu ɗauka ga kirifin isra'il duk da cewa tsagerancinsu amma suna da imani suna da yarda ba a rayuwa kara zube da doka kuma da dokar daga wajen allah mahalicin kowa da kowa shi ne suka nemi a ba su dokoki na rayuwa shari'a littafi doka daga allah kun gane ku? ba zuwa ba suka suka zamna a wani ɗaki irin namu da ake a yau aje kowace jama'a kowace ƙasa ta zamana a wani aiki a ta shawara kowa kawo abin da ke kullo shi haka yanzu yanzu yan duniya aka ce amma Allah ta waye wa haka ne amma Allah ta waye ba wani kowar na Allah illa wanda kurin Allah ma ka tari kurin rayuwa ke kowa me zai gyara shi me mai daɗi kuna abin da kullo shi ta gaya mishi kurin zai a zamana da kowa da kowa da kawowa da ɗan giya da mushriki da kirista da kowa da musulmi a gaba a wuri guda mu yi samu samu za mu yi doka haka ne a yau muke ciki duniya haka ne ina tana wani kirista ne shugaban kirista ne fafura wannan take yake magana ke cewa mutane yau duniya ta ma Allah ta waye wallahi haka ne kuma gani ba me ya ba ruwan kwanan Allah hakkin zuciyar ba a jaji kaza me Allah ya ce ko a amurka ko a horashi waye kudu me yamma me yamma me daidai ga horashi me daidai ga amurka wani wani wani wata matsala ce ta bayi ga Allah amma Allah ta waye ba ruwan korin Allah kowa tashi da gyara shi ji to duk da tsakirin da banu Isra'il suna da cewa yarda a samu doka daga wajen Allah shi na aka musu alƙawalin in sun bar fir'auna sun samu zaman yancin kansu tsakanin zaman kansu suna zaman kansu za a ba su wannan dokoki daga wajen Allah asalin ba Musa a taura to shi na nake tuna musu bayan na halakar da fir'auna makiyinku na muku alkawali a wannan gehi na turu saina na ba su littafi ne wa nazzalna alaikum manna wa salwa a wannan zamani ibn isra'il sun bar inda suka tashi garin su masar sun zo ungurumin daji babu gida babu komai na rayuwa ko musa hudu su kadakanin fir'auna akwai matsala hikimar allah gatanci da suka yi sai allah subhanahu wata'ala sai ya ɗauke musu tsawainiya ta magana da ci ko sha abin da ba ma kowa duniya ba ta al'umma gatancin da aka musu sai kurin da saye he tsuntsaye tsuntsaye sun salwa kullum zai su zo sai su zubo daga san kwari suka zubo bisa ya tashi sai ka kama tabus ka yanka kurin ka ci ya yi tahuwa ka ci kurin tabus kama kwari kuma da horo-horo abin sha salwa alman na da kamar zaman zumuwa abin sha ne ga abinci ga abin sha kuma daji ne babu ruwa dutsi ne kurin gashi dutsi ne kurin musa ya bige shi dutsi allah ya ma dutsi kowa goma sha biyu ido goma sha biyu kurin ruwa ke zuba kurin kamar ido kamar teku kowa da wurin shan shi ga ruwa ga abinci ga abin sha me matsala ba an kare ba ta tabbata ma Allah haka suka yi ta zama a wannan wuri cikin ni'imar Allah ba sa buƙatar komai illa bautar Allah ko amma dan adam kamar suke cewa inda dai muka kace Allah kashe ni can kwana biyu kai ya Musa lan nasabi da ta'amun wahid Musa kullu abinci daya haba Musa kullu abin kai ma mun gaji kullu abinci daya gaskiya haba wannan mu kuma mu je gurin mu je mu noma ma gurin wannan mu gurin mu je kan zaka mu noma da kiwo shikenan haka kuma aka Allah bai je kai shi saka zo ku kuma ku kawo dogo da noma da kiwo kuma amma dai Allah ya masa baiwa a wannan halin shi ne alaƙa tana musu irin wannan nemo da musu na hallakar da maƙiyinku kuma na muku alƙawalin a wannan gefen dutse na ba ta attaura kuma wannan zanna alaikum wannan wasalwa mun sabakar muku da wannan darba za mu ta zaune tsuntsaye kurin akan ni'ima ta Allah ta kulu min tsaye ba ta mara su Allah ta ku ci daga cikin ni'imomi da da da abinci da Allah ba ku ku ci kudu da ci ni'imar Allah kudu ku ci ku sha kudu wala ta daga fi amma kawai ku taka doka ta Allah ku wuce doka ta Allah a cikin wannan abinci nan ina akwai dokoki ka san karkashin shi kan ku taka doka ta Allah fa yahilla alaikum ghadabi idan kuka taka doka ta Allah to hushi na zai sabka akan ku za ku samu hushi na shi kuma wa man yahlil alaihi ghadabi duk wanda hushi na ya hawa faqad hawa ya tabi ya gama ya halaka sai wuta ya gangara wuta kuma hakan an musu kashi amma duk da haka Allah ce wa inni lagafarun liman taba Allah ce ni mai gafara ne yawan gafara na Allah ga duk wanda ya tuba kenan ko ka lahin ba ta na inna iblis an kare shi kenan sai wuta a ko ka lahin Allah algafuru ne ka koma ka tuba sai ya yi maka Allah kenan eh Allah mai gafara ne gafurur rahim ne eh gafara kuma ji ranka kamar shigantaka kai kabira babba ya kamata amma azaba kai maka azaba ba a barka lokaci ka tuba a yahe maka kuma saka aljanna wannan sai Allah ai mutum ko yahe maka bai bai saka aljanna ina kokari yahe maka ce eh to shike na guri amma hai baka ni'ima din ta aljanna a Allah ne mai sufa Allah ce al-ghafur rahim ya gafarta ma lahi kuma ya saka cikin gidan aljanna Allah kenan yace Allah mai gafara ne liman taba ga duk wanda ya tuba wa amana wa amila salihan duk wanda ya tuba yayi imani yayi aiki nagari su mata da kuma ya tsaya kan hanya ta kwarai nan cikin malaman salaf na ga ibn abbas ne yake cewa wanda samu bi samu shakka ba cikin imanin shi in zuma su kamar masu cewa sai ibn jubair ke cewa sun mata da istiqama ala sunna ya tsaya akan sunna akan kitabu wa sunna eh akan shi da ya tsaya kan hanyar alisunan jama'a shi ne su mata da kinan kan tsaya a kan abin da Allah ɗora shi shi ne ita dai shi ne shirya ka tsaya a kan inda ka ɗora ka ba daɗi ba ƙari eh kina ya imani ya ake nagari kuma ya bi shirya ta Allah shi ne ita ka bi shirya yadda Allah ɗora ka haka ka bi Allah ci gaba
وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري
نعم نعم كما تشان الله سبحانه وتعالى يا موسى الأول zuwa turu saina a ba shi dokoki daga Allah na hukumci tsakanin banu Isra'il. Yanzu Musa alaihi salam wannan alƙawarin magama ce ya je inda aka ce mai yaje dan amso da wannan attaura yanzu Musa alayhi salam ya kama hanya shi sai fara zuwa da wuri suna baya sai riga su zuwa amma da an san ina ne za'a kayan su je shi ne riga shi gaba shine Musa Allah mai tambaya wa ma a'adalaka an qaumika ya Musa Musa me yasa kai gaugawa ka zo ka hai mutananka qal hum ulai ala asali ya Allah ga sunan a bayana suna kuma suna zawa suna nan ba ya suna ba za su bi sauna ga sun za su biyu sauna suna zawa su ma Allah wa ajiltu ilayka rabbi litarda Allah na yi gaugawa ne dan neman yardar ka Allah eh neman kenan ƙarar ma fadanci ne na yi gaugawa na riga sawa ne dan neman yardar ka Allah eh na yi gaugawa na riga su litarda dan kai da ni Allah yanzu kenan Musa ga dalili kwaɗan gamuwa da Allah ne wadanci ne sa ya fara zuwa kayan su jirga ya yi sauƙin abu to a nan ne ƙala Allah bashi labari fa ina ƙarfatar na ƙaumaka min ba'adi wa dalla musani to musa min fitini mutanen kawa wannan zawa da kai kabar su ba su zo ba bisu bayanka tinifir mun musu jarrabawa samiri ya batar da su a bayanka kama musan labari ya bar bayan kura matsala ta baya akwai matsala a baya daga nan faraja a musa ila ƙaunin gadaban asifa فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال ya ƙaunin قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم في أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي نعم فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا موسى yanzu ya koma gida iya mai bakin ciki ya yi hushi da damuwa tare da shi gazaban asifa iya mai hushi da damuwa wadda kana gane damuwar a huskar shi nan ya dawo daga tsutsur tare da alkawali da Allah ya mai na attaurati ne ya zo da ita na taka taba abin can baya suwar yadda Allah ya bayani ya zo da attaurar ne a hannun shi ga allunan attaura a hannun shi sai Allah ce falakar alwaha ya yadda allunan da game nan ya zo da attaura a hannun shi iya zawwa bayan mashi labari cewa mutanen ka wasu an jarrabe su an fitinansa a bayanka sun bace yanzu iya dawowa cikin halin fushi ƙali ya ƙuru nan can wata adawa labarin iya zawa iya gani tashin hankali ta yadda an na taura suka hadu an ce damuwa suke ana ba mu in damuwa da ke tada ta allan allan a taurar suka hadu ga dushi halakar alwah Allah ce وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين na'am nan alamun labarin musa alaihissalam lokacin da ya zo ya tuhumi harun ai ya bar harun a baya na ka tsaya ka kula da banu isra'il eh ka zama tomin khalifa a cikinsu yanzu ya dawo an ba shi labari daga can ga abin da ya wakana amma ganin abin a gaban shi fallar alawa hedi alina kai tsaye wa aka zubira ta hujjin ruko sai ya kama kan ɗan uwan musa harun iya jan shi ce ya ya ɗan uwata mana ya ga harun ya aka yi damar maka amana ina kai da amana da maka ita iya jan shi iya mai hada kan abin da ya wakana shi gana wallahi ni ma abin da ya kari na na yi magana hatta kai su kashe ni ta wani ya kama shi ba ya ce bilhiyar ta wacce la ta bilhiyar ta wala ta rasi ita yake ce mu dan wani ibn ummu la ta bilhiyar ta wala bi rasi kakka mun gemu na da kaina da ce musa kai an so a ga maka irin kamun da musa mushi kamo shi yayi da gemun da yi riko da gemun da kan da kashin kan ya janyo shi ya ce ibn ummu ya dan wata la ta bilhiyar bilhiyar ta wala bi rasi kakka mun gemu da kaina kina kama gemu da kai kina gemu babban ne ya isa kama shi ka ce kaga halin annabawa gemu da suka gemu duk gemu gidan annaba kaga gemu ne babba har ya kai a kama a sha mutum da shi yace kakka yace kakka ja min gemu da kadan kama hakuri ni ma abin nayi nayi da aka ne ma kake ni ha kenan nan kenan ya kawo dalili uzurin shi to nan sai mu kawo masa Musa duk da an bashi labari daga can amma iya ga abin hankalin shi sai tashi shi aka ce labari ba kamar duk da ya imani amma ganin da ya ce ya labari iya gani a tarata fada kan shi a gaban shi nan da yake yanzu Musa alayhi salam ya dawo cikin hushi qala ya qaumi ya mutane na alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana ubangijinku bai muku ba alƙawali kyakkyawan alƙawali na ba ku wannan dokoki da zabarin alƙawali ba afatala alaikum al'ahd am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum shin Allah muku alƙawali na ba ku wannan littafin dokoki shin lokacin ne ya tsawo kuka ga ya tsawo bin dawo ba ba ka ba littayin ko kurin kuna nihi ne hushin Allah ya hauku ba uzurin komi fa khalaftum maw'idi kuka saba ma alƙawarin da muka za ku bi ni mu je wajen asan da kuke kuka tsaya a baya har haka ta wakana me yasa ku haka me lokacin da ya tsawo ko kuka kuna da hushin ubangiji ne kawai abun naku me suka ce mishi kalu قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري نعم ɗanwa wannan wata kissa ce wadda an ba mu abin da yawa kana a jumulce lokacin da musa alaihissalam ya yi wannan zargi ga banu isra'il sun ba shi amsa cewa ƙalu ma a halafana mawa'idaka bi malikina mu ba mu saba ma ba wannan alƙawari da muka kai na bin bayanka da karan kanmu da samu ke me yawa karanta walakin na humminna auzaran min zinatul qawm mun ɗauki kwanduka da warwarare na adam wa'annan mutane nan abin da ke wajen malaman tafsiri cewa lokacin da za su bar masa sun amshi kaman duk suke da alaka da kibdiya sai suka amshi kaman ki bani aran kayan ki na ado sai suka amso kayan ado na bunu na kibdawa da shi suka huto daga can masar to yanzu bayan sun tsallako ruwa sai aka dauko magana kun ga kun dokan ka mun hauci ne kuka yi kun yauta da kaza kaza sai dai nan samiri ya ja hankalin su to muna da mun kubuta daga wannan kaya da ba nan ba ku zo ku gama ku kawo a kawo wuri guda a tattara ta wannan kaya da aka tara na ado an ce zinariya ce shi ne samiri ya wani tsari na maganar gurin shi fitinar da ya musu siffanta irin ake kira a suranta wani abu a zuba a narka a samu siffa ta ɗan maliki ya yi wannan aiki ne da kayan ado na banu isra'ila wanda yake suka jewa wanda suke hannu suka kibdawa wanda suka jewa a wannan abin da ya tsara na makere shi ta neman wannan dan mariki haka iya sakawa kurin sai ga dan mariki ya huto kuma iya boda eh da kuwa فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار
فقالوا هذا قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا na yanzu wannan abin da yayi da wannan kayan ado fa akhraja lahum ijlan jasada lahu kuwa kurin sai hudo musu wani dan mariki kuma da gangan jiki in wannan malamai ke bayani wasu ce sa ne kaman sa irin wannan sa wasu ce a sa ne na zinariya amma ya mai hikima kamar ibn abbas ya mai hikima iska tana shiga daga nan ta nan wata iska sai ƙara kamar ƙara ɗan mulki ɗan wa ala kulli hal alamun labari dai da musu akwai sihiri akwai dama dama ya musu ɗan mulki kuma mai gangan jiki wannan kaifiya ba a samu labari ba daga manzon da Allah ya kusa sarma wani bayani dalla dalla ai wani irin jiki ne na ƙarfe na zinariye ne a yau da yesu ko kuwa a a gangatsan iya da tsoka da jini mu da Allah ta mana ya musu ɗan mariki ko mai gangan jiki shi ne tabbata magana abin ya wakana amma da ya aka kudu ya musu ɗan mariki mai gangan jiki kuma iya ƙara kuwa iya ƙaran boda irin ta saniya irin da saniya ke ƙara haka yake ƙara wanda mulki nasu kirta wannan ne faƙalu haza ila hukumu ilaha musafan nasu nan kenan samiri ya kira har ya samu kuma mabiya masu neman wasu su gani abin suka kai shi nan ke sun yi shela nan ke wani masu ɗan kiya suka taurin kai ya za ce wani allah da abin bauta kenan ya yi da'awar wannan shi ne allah kenan musa da ya je shan bai dawo ba sai magama da Allah Allah ne bari je neman Allah ga Allah ana wannan shine Allah haka ne musu shine suka ce musu hada ilakum wannan shine abun bauta kuwa kuma shine ilahun Musa fa nasiya shine abun bautar Musa ma Musa ne ya bar shi anan ya mance da anan ya same shi je neman shi wannan shine Allah haka aka ga yawa mutane shine Allah ka ce wannan in ba wauta ba wanda za a ce muku dan mariki a ce Allah ne gumki da aka kirkira cewa a ce muku Allah ne a falayar rauna Allah ya riju ilayhim qawla ba sa ga wannan dan malikin da suka yi magana bai mai da magana kaddara ma dan maliki ne mai jiki da dan maliki ya magana iya magana sai da magana wata magana kuma Allah kuma balle kuma a ce a magana masu ganin cewa a gangan jikin karhe ne siffa ce ta sakin aka ya kera ya sassaka ka ya gyara ya kera siffa ta sace amma gangan jikin zinariya ce amma dai wane kine dai ba mai magana eh ba sa ga Allah da ju ilayhi qawla bai mai da masa magana wala yamliku lahum darran wala nafa'a kuma wannan dan mulkin wa bai mallakar masa wani abin tut bai suka ilmai tawaye bai iya tutar da su kuma in su bauta mishi bai amwanu su da komi ba sa ganewa ya Allah ci gaba to ina ga yawadan lokaci ma yi ɗan wa a takaice dai nan shi ne yaudarar da samiri yawa banu isra'il ta ƙera ɗan maraƙi da awar abin bauta ne insha Allah a darasin gaba za mu ga yaya musa da wani ɗan maraƙi insha Allah Allah kan darasin gaba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته